الحمد لله الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان له مقاليد السماوات والأرض سبحانه كل يوم هو في شان الواحد الأحد أحمده سبحانه حمدا لا حد له ولا عدد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العظيم السمد وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أيده ربه ونصره مع قلة العدة والعدد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا له خير سند أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنكم بتقوى الله عز وجل تنجون وتنالون برضاه كل ما ترجون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله نتناول في هذه الخطبة سورة عظيمة قصيرة المباني بليغة المعاني وهي تعدل ثلث القرآن بتدبرنا لها نتعرف على الله والعلم بالله أصل كل علم بل هو أجل معلوم وأشرف مطلوب وأعظم مرغوب ولا حياة للقلوب ولا انشراح في الصدور إلا بمعرفة الله علام الغيوب إنها سورة الإخلاص وهي أعظم سورة من سور كتاب الله الكريم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن معرفة الله عز وجل من خلال هذه السورة القصيرة المباركة الكريمة تجعل العبد يستحضر مئية الله له في كل أحواله فيطمئن قلبه بالله شغفا وتسكن نفسه بالله حبا ويتوكل عليه صدقا ويركن إليه حقا ويصلي له خاشعا ويذكره خاضعا ويدعوه موقنا نعم من عرف الله حقا سجد فانسد في سجوده وصلى فخشع في قيامه وركوعه وقعوده من عرف الله وجد حلاوة الإيمان ولذة التعبد من عرف الله يكون ذكره مناجاه وصلاته لله صلة وتلاوته للقرآن تدبرا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إن هذه السورة العظيمة اشتملت على أسماء الله وصفاته ومن قرأ متدبرا لها وهو محب لها لأجل ما اشتملت عليه فإن الله يحبه وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وصلى الله وسلم على زوجها أنه صلى الله عليه وسلم بعث رجلا آثريا فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه لذلك كانت هذه السورة العظيمة أعني سورة الإخلاص رغم قصرها تعدل ثلث القرآن لأنها تعرف قارئها بربه وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها يعني يراها قليلة كيف يقول بقل هو الله أحد ويرددها طيلة الليل فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن عباد الله من فضائل هذه السورة أن حبها سبب لدخول الجنة عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء فكان يفتتح بقول هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ بسورة معها أخرى وكان يسمع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتح بهذه السورة إما أن تقرأ بها إما أن تدعها وتقرأ بأخرى قال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتم تركتكم وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يأمهم غيره فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه, أخبر أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة فقال يا رسول الله إني أحبها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبك إياها أدخلك الجنة ألا وصلوا وسلموا عباد الله على رسول الهدى فقد أمركم بذلك ربكم في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا كوبا إن الله يوم muna juma'a 26 ga watan rajab shekara ta 1447 wanda ya nuna nan da kwanaki 34 ko da biyar insha Allah mun shiga watan ramadan ya Allah ka azurta mu isa wannan wata ka ba mu lafiya da nagarta a cikinsa ka yassare mana bautarka a ciki kuma ka karba mana yau kuma sha shida ga watan ɗaya shekara ta 2026 muna da masallacin sayyidina abu huraira radiyallahu anhu wanda yake nan sakkwato birnin shehu kuma hudubar mu sai wadda aka saba da ita ce ci gaba ne da hudubar mu koma matauhidi sai dai a yau za mu ɗauki wata sura daga cikin surorin alkur'ani wadda suranta ma suratul tauhid ana kiranta kuma suratul ikhlas ana ce wata suratul tajrid akan kira ta suratul tafrid أنا كرنت سورة النجاة سورة الولاية سورة المعرفة أنا كرنت على أساس جدير سورة تسأل بيوتي لا يبيوتي أما تنا دجرما تنا دمسئي تنا درجة سبو دمي سبو دا إفتي جيب التوحيد يقول هو مسلمي سنة من القرآن للتافي نيمي البركة للتافي الله ليه دكا سوروريسا da dukkan ayoyinsa suna da matsayi suna da daraja suna da fifiko akan duk wata magana wadda ba su ba dukkan alkur'ani duk inda ka ɗaya mai amfani ne mai daraja ne duk inda ka ɗaya akwai shirya a ciki akwai haske a ciki akwai dalilin samun sauƙin rayuwa akwai dalilin shiga aljanna duk inda ka karanta alkur'ani yana da lada babu inda za ka karanta a cikin alkur'ani sai baya da lada amma wasu ayoyin sun fi wasu wasu surorin sun fi wasu wasu bayanan sun fi wasu sai kanka ka sani tabbata da abi lahadin wasan da kul huwallahu ahad duk darajar su a matsayin suna alƙur'an daraja sai babba amma ka san ba dai suke ba wannan suna maganar tsinanni abu lahab wannan suna maganar ubangiji talikai saboda haka akwai surori masu ƙarin matsayi ko mu ce matsayi na musamman akwai surori masu ƙarin falala ko mu ce falala ta musamman to daga cikin surorin da suka fi kowaɗanne daraja da kima da matsayi da tarin albarka akwai nan gajerar sura da kira suratul tauhid ko kuma suratul ikhlas wato qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad aya hudu ce kalma goma sha biyar ce ta ɗara biyu ce muna ta maimaita ta dare da rana ya rabu su har da ta manyan musu har da ta amma da yawa ba mu san irin girman matsayin da aggare ta ba ta zo jere ita da suratul kafirun ita ba suratul tauhid ce waccan sura ta farko kul ya ayyuhal kafirun tana magana ne game da tauhidi na aiki tauhidi a aikace barranta daga kafirci barranta daga kafirai duk wanda ya raba gari da Allah mumin ya raba gari da shi قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دينكم كافركم إيجا دينكم إيرك إلا وباء الدين نباله فهكا لا رب دارين شأنه إنت قبولنا سيكون يقول هو الله أحد سيكون التوحيد واتو الإرادي توحيد يمكدراوة tauhidi na imani na kudurtawa kai tauhidi na kudurtawa tauhidi na imani tana tabbatar mana wane ne Allah da girmansa da matsayinsa da sifofinsa tana kore masa dukkan abin da yake aibi ne da bai dace da shi ba an kira ta suratu tauhid saboda cikin ta akwai ahad in huwa Allah ahad ahadiyatullah yani tauhiduhu an kira ta suratul ikhlas saboda ne saboda ya khalisatun lillah ba labarin ko ne annabi a cikinta ba labarin ko ta al'umma a cikinta ba wani hukunci halal a cikinta ba wani haram a cikinta kun gane ba wani wa'azi a cikinta abin da kawai ke cikinta wane ne Allah sanin Allah akwai dalili da ta sauka mushrikai sun taru suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam unsub lana rabbak shi wannan ubangiji da ka faɗa mana wani iri ne mu kuma kan mu korafi ya sabura faɗa maka akwai lata akwai uzza akwai manata akwai hubalu akwai kaza kullum da kake so zabai mawai shi wannan ubangiji na ka tsara guda tilo da kake bauta shi wane ne shi manzo Allah bai bada ansa da kansa ba sai Allah ya bada ansa ce qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا احد sai Allah ta'ala ya zo da annafi wal isbat wanda mun sha bayani shi wata babin mu da kowa tauhidi kan cewa tauhidi ne tabbata sai an samu annafi an samu al isbat la ilaha ba korewa bane illa Allah menene tabbatarwa a cikin la ilaha zaka kore duk wata barna zaka kore duk wata shirka kamar irin shirkan mashirkan larabawa da ke bautar gumaka da yawa shirkan mashirkan larabawa da ke kira mala'iku yayin Allah mata shirkan yahudawa da ke kira da ke kira uzurin dan Allah shirkan kiristoci da ke kira isa dan Allah shirkan sabi'awa da ke bautar rana da wata da ke da shirkan sanawiyawa a indiya masu bauta haske da duhu haka dai duk wani mai bautar wani ba Allah ba cikin la ilaha ka kore shi idan ka ce illa Allah ka tabbatar da tauhidi to kun ga sai Allah fara da isbat yace qul huwa Allah ahad Allah as-samad sai tabbatar ma Allah da ahadiyya da samadiyya za mu yi bayanin menene ahadiyya ne menene samadiyya sanan sai ce lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai ya kore abubuwan da ba su tantance ga Allah ba yace bai haifu ba ba haife shi ba babu wanda ya isa yi tamka da shi shi baya da takwara hal alamu lahu sabiya ka taba jin wani wanda ake ce ma Allah in ba shi ba akwai shi babu shi to babu irin Allah wala mai kulla kufuwan ahad babu irinsa to wannan shi ya tabbatar da surar mai surar tauhidi ce kuma shi ya sanya Allah ta baraka wa ta'ala ba ta matsayin da abin salatu mai ce martabar ta tafi sulusun alƙur'ani. Wannan sura, suratul ikhlas ko suratul tauhid matsayinta ga Ubangiji kamar matsayin suratul kawsar ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun da haka Allah jere su ko? Kuli ayyuhal kafirun إنا أعطيناك الكوثر قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس أنا لا يجب تفسير من ramadan da ya rufe a wannan masallaci kusan mun bi ta kan wa'annan surorin kuma na ji kwanan ana sa shiga wasu gida ta shushin fm suratul kautsar Allah ya kawo ta ne don ya kare annabinsa daga aibi mushrikai sun jehi annabi da aibi menene aibi suka ce baya da tsiya suka ce mashi abtar ba wai ya haihu ba ya haihu amma a gurin su in baka da namiji to ka zama abtar baka da magaji abin kunya ne abin faɗi ne kuma tare da karin zala ya sa alƙasin masala karɓe shi ya haifi a tsayin a tsohon Allah ya karɓe shi ya haifi Ibrahim Allah ya karɓe shi ‘ya'yansa uku maza yana da mata yana da Zainab yana da Ruqayya yana da Ummu Kulsum yana da ‘yar autarsu Fatima amma uku maza duk tura su mata kuma duk sun isa aure kuma duk sun yi aure kuma duk sun haihu amma kuma uku tura su suma kafin Allah ya faɗa mashi cewa kai ma bayan mutu ka Fatima ɗan ƙalilin lokaci za ta cin maka don Allah bai shirya wata zuri'a ba balai burin ya shi a yi tukar cewa an namta dole sai wannan gidan za ka sarauta ba sai wannan gidan ɗaukaka sai wannan gidan wilaya sai wannan gidan shugabanci sai wannan gidan sai Allah ce ba haka ake bukata ba wa ma Muhammadun illa rasul ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyi to suka sada shirkai suka yi cewa bai da ɗa sai Allah ya kare shi yace inna a'tainaka al-kautsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar in baka al-kautsar in baka tafki babba wanda kowa na karkashin yana karkashin sa yana so ya shaya amfana da shi don haka kai sallah kai layya mai zagin ka shine mara albarka mai ce maka baka da ɗa shi za mu bari babu ɗan shi zai zan mara albarka kaga Allah ya ne ya kare za ka mai ce masa kulma ta dai inna a tsaida bai ce ka ce ka faɗa musu ba ni da kaina nake kare ka to bil aks yadda suka jefi manzo Allah da babu ɗa kuma sai suka juya din sai suka ce ba Allah yana da ɗa kai gare ka mutum rashin ɗa aibi ne shi ko ga Allah aibi shi ne kace yana da ɗa saboda ni saboda bukatuwa ke sa a haihu rauni ke sa a haihu kuma ragewa ke yin an haihu kana bukatuwa da wanda zai ɗore maka kewa kana bukatuwa da wanda za wato zai gwada maka so da ƙauna bukata ce sannan kana bukatuwa da wanda in babu ka akwai shi kana bukatuwa da wanda in ka wuce ya mare ka shi yasa za ka ga ɗabi'ance Allah ya sanya mu mutum son abin da ya haifa za ka ba mu cikin Qur'ani ko wani guda da Allah ce ku so ɗiyan ku babu ka dinga ku kula da ɗiyan ku babu inda Allah ku kula da ɗiyan ku sai dai ya ce ku anfusakum wa alaikum nara wuri guda amma uwaye fa ana ta magana wa abudullahi wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana ana ta magana ku kyautata mai saboda ni saboda lokacin da suka tsufa ɗa ba lallai ya ji su ba sun zama masa nauyi a ga lokacin da shi yake yaro su ba nauyi ba ne gare su shi ba nauyi ba ne gare su kun gane wannan duk haka babu wanda kake bin kana sun ya wuce ka har a ce wani ya wuce ka kai jariya kai murna sai dan da ka haifa ga ɗabi'a ɗan adam da kishi kowa ne shi ne wuce shi amma ban da ɗansa yau in an ba ka gwamna aka ce ɗanka zai takarar shugaban ƙasa in ka sai yana ce farin ciki kake yi in kana sha bai lokacin gwamna an kace ɗanka zai takarar gwamna kana so in kana hakimi ko mai anguwa an kace ɗanka zai takarar sarki kana so kun fahimta to a shi bukata gare ka da ɗan shi yasa ka ka so shi shi yasa ka haife shi shi kuma Allah baya da bukatuwa da kowa sannan ɗa jinsin ka ne ɗa irin ka ne shi yasa ba abin da kake farin ciki ka faɗa ya fito ka maska a kalli fuskar sa an gane ka a ji muryar sa ce ita irin muryar ka a ce duk da tafiya wani irin ta babansa haka ne ba ka ba to shi ko Allah baya da jinsi shi tilo ne ahad ne babu wanda an irin sa babu wanda a tare da shi na uku ba a samun ɗaci an haihu ma'ana sai an yi tarayya amma ya kunu lahu walad walam takun lahu sahiba Allah ya za a yi haihu bayan bai da mata tun da ya aure shi ke haihuwa Allah ko babu jinsin sa bale ya aure Allah tilo ne mu muke da jinsi wa bi kulli shay'in khalaqna zawjayn komai na da namiji da mace amma shi Allah tilo ne to kaga ya za a yi haihu da haka da suka jefi Allah da ɗafi Allah ta sun zage shi da suka jefi manzo Allah da bai da ɗafi ya rama amma a nan da Allah zai kare kansa sai ce annabi faɗa musu qul huwallahu ahad can kuma da zai kare annabi sai kare shi da kansa sai ce inna a'tainaka al-kautsar bai ce ka faɗa musu ba to shi zan ce muku matsayin qul huwallahu ga ubangiji kamar matsayin suratul kautsar ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku bayan Allah suratul tauhid tana da darajoji da yawa da bai zai mu kirge su duka akan mimbarin nan ba amma za mu faɗi kaɗan daga ciki akwai hadisin ukbatu ibn amir wanda yake na haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake ne in faɗa maka wata sura wanda babu irin ta cikin at-taura babu irin ta cikin linjila babu irin ta cikin zabura kai ko cikin qur'ani babu surar da kai ta kuma ina son wannan surar kada wani dare ya zo ya wuce sai ka karanta ta yace ya rasulullah ina bukata tace qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas hukuma ce tun daga ran nan ba a sake daren daren karanta ta ba ko ni bala'i in dai dai ya sai ya karanta ni surorin guda uku yace kuma wallahi ba zan bar su ba tun da manzo Allah ya umurce ni da kaji maza ba wani aiki ne mai yaba amma jajircewa ka tsaya duk yadda kake jin bacci sai da kake cikin fitina sai ka yi su to wannan kuma sai wanda suka ɗauka mara sannan cikin manya-manyan darajojin ta shi ne cewa sifar Allah ce don haka Allah na son ta yana son masu son ta a Bukhari da Muslim ya shata ruwa ta hadisi Annabi sallallahu ya aike wani mutum ya shugabantar da shi akan wani ayare na rundunar yaƙi to inda duk zai yi sallah sai sai ya kulhu wallahu ahad kuma ya wata sura in ya sura ya gama kafin ya kan kurku sai ya koma kulhu wallahu ahad kowace raka sai ya haka sai suka faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ku tambaye shi me yasa yake haka sai ce na ga sifar Allah ce kuma ni ina son karatunta sai manzo Allah ce ku faɗa masa Allah yana so sa a sai mutum Abu Darda ya rawaita hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ɗayan ku zai kasa karanta sulusin qur'ani suka ce manzo Allah ya za ka karanta sulusin qur'ani yanzu ashirin bai yawa ba sai ce ka karanta qul huwallahu ahad daidai suke da sulusin qur'ani saboda ne saboda duk qur'ani ko ne karanta da kai tauhidi ko ya karanta da kai hukunci ko ya koya ma rayuwa yace ka zauna da matanka kaza ka zauna da uwayenka kaza ka zauna da makauta kaza kun gane ko fa ita ko wannan kace kan ta riga ta fasu tauhidi zaka ta zama sunnah qur'ani a sahih bukhari abu sa'id al-khudri ya ce wani mutum ya ji wani yana ta mai ta kul huwallahu cikin dare irin sallar da ake yi da daddare to ka san wancan lokaci darni ne kamar yadda ƙauyukan mu da yawa suke inda mutum na sallar daren ka bi ta gidansa za ka ji to zana sa shi ta kamun gidan abu musala tare sai dan tsaya bakin katanga ko in ce bakin darni ya saurara da kyau da safe yace abu musa jiya na bi taɓa yadda gidanka na ji karatun kai gaskiya Allah ya hore ma tilawa akwai ka da murya Allah ba ka molo da cikin molaye annabi Dawud sai ce kai wallahi mun Allah idan na san kana kusa da na ƙara gyara maka murya ashe babu laifi idan mutum zai karanta masa na ƙurai ya gyara muryarsa ba laifi bane dariya bane in dai zuciyarka tana nan cewa don Allah kake wannan mutum sai ya rinka maimaita kul huwa Allah ya salla kul Allah ahad Allah sai Allahu akbar in ya taso ya kuma tashi ya fata kul Allah ahad ya koma sai ya zo yin mujalla sai ce malam in ya rasulullah na ji wani je kul Allah dai ce yake ta maimaitawa ina ganin kamar ta yi kadan sai ne Allah ce wallahi nafsi bi yadi inna la ta'dilu sulus alquran na rantsa da wanda rai na ki hannunsa ai siran nan daidai da sulusun qur'ani don haka jama'a kada mu yi wasa wata rana a sai musulun abu hurairah ya sadi fi cewa wata rana min salasa yace ku tara min jama'a ku tara min jama'a zan karanta muku sunan qur'ani ولا يبقى فكرتك قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا جماعة خرج ثلث القرآن إمام السيوطي يأتي هذه السورة ليس فيها ذكر جنة ولا نار wannan sura in ji imam su'i ba magana aljanna ba magana wuta wala dunya wala akhirah ba magana dunya ba ta lahira wala halalun wala haram ba halal ba haram in tasaba illahu ilaiha sai khalifa Allah kansa ɗaya bar mutunta don haka take suratul ikhlas tsayayya ta Allah ce shi kadai daga cikin darajoji wannan sura shine ta ƙunshi sunan da ake karɓa addu'a da shi domin buraida ibn husayn ya rusu hadisi ci abu da tirmidhi da nasa'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ni mutum yana addu'a na allahumma inni as'aluka bi anna ashhadu annaka la ilaha annaka anta allah la ilaha illa anta al ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sanai bi ita bai bukata sai ga lakin laqad ta'ala allah bihi alladhi idha su'ila bi ata wa idha du'a bi aja wannan mutum ya addu'a da sunan da kwarwaki Allah da shi sai ya bashi ko bai da bukata sai ya biya mai za ka ana addu'a da kulhu Allah jama'a ku je da wannan ba Allah yayi Allah ne as'aluka bi an ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ka bani bukatan nan tawa in mata ce in mota ce in kuɗi ne in gida ne in jari ne in lafiya ce in gafara ce ko menene ka roki Allah da wannan suna ne da Allah bai mai da shi daga cikin darajojin ta tsari ce ana karanta ta ita da kuma Allah kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas domin samun tsari na Allah da safe ko karanta su bai fita gidansa ba to ko ya ta Allah na tsare shi daga miyagu ko dawo gidansa ya karanta ta kafin ya kwanta to Allah na tsare shi daga miyagun dare na aljanu da mutane wannan kuma hadisi suna da yawa akai ba bukatar sai mun jero su gaba daya ya koyan wa musulmi wannan sura fassararsa shi ne kul huwa Allahu ahad ka faɗa ya kai manzon Allah ka karanta ya kai mai karantawa ka furta ya kai mai saurarin karatu ka ce Allahu ahad Allah kaɗaitacce ne shi ne wanda babu irinsa ga zafinsa babu irinsa ga sunansa babu irinsa ga sifofinsa babu irinsa ga ayyukansa kaɗaitacce ne wanda bai da abokin tarayya shi ne mai cikakkun sifofi kammalallu mai tsarkin da nakasa da tawaya ba su kai da shi to haka da kace Allahu ahad ka tabbatar da tauhidi la ilaha illallah huwa Allahu ahad ka tabbatar da ahadiyatullah shi kadai ne ubangiji ko bai tare da kowa kuma kowa ba irinsa bane kuma kowa bai ɗaukar matsayinsa sannan Allahu samad shi ne tsayayye shi ne babban jagora shi ne shugaban da kowa ke bukata bai bukatar kowa ibn abbas yake huwa sayyid allazi qad kamala fi sudade as-samad yana nufin shugaban da ya kai kurewar shugabanci wa sharif allazi qad kamala fi sharafi mai daraja da ya kure kan daraja wal azim allazi qad kamala fi azamati mai girman da girman sa ya kure babu irinsa al alim allazi qad kamala fi ilmi mai cikakken ilmin da ba mai ilmi irin nasa الحليم الذي قد كمل في حله ما حقورين دا با حقوري إلى الناس الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء ما تنسين دا تنسين سياغا لكومي وهكذا شرف دك بي صفوت الله انت كقولي وما نيجي كجمع صفوت دكا وكاتا ما أستبد كاتا أستبد ببسولاني وثم زبعتا تنفسر في الأستبد الذي لا جوف له wanda bai da ciki don mai bukatar ci kuma wata kima ubangiji duk abin da agara yana da ciki saboda ni saboda tanti ne da ake ajiyewa ana gurgurawa a rayuwa na ɗiba za ka duk abin da agara yana da ciki banda ni banda Allah Allah jira jin falau shi bai da ciki don bai bukatar ya ci bai bukatar ya sha to da haka waɗannan sifofi guda biyu al'ahadiyya da asabadiyya su ne Allah ya tabbatar sai kore guda uku yace lam yalid ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد بعفابة بحكا باية بقاع قدين جنامة لا يزال جيش النبي صلى الله عليه وسلم يأتي Allah tabaraka ta'ala yana cewa dan adam yana zagi na bai dace ya zage ni ba ya ce mani ina da ɗa wannan zagi ne da haka lam yalid bai haiku ba kaga rabbi ne ga wa rabbi ne ga yahudawa da suka ce uzairu dan Allah ne rabbi ne ga kiristoci da suka ce isa dan Allah ne rabbi ne ga mushrikai da suka ce bala'iku yayan Allah ne mata wa ja'alu lillahi shuraka wa ja'alu lillahi mimma khalaqa wa ja'alu mimma khalaqa nasiban wa وجعلوا لله شركاء وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم muna ne da yawa Allah ya maganin sun ce balaku ‘ya'yan Allah ne kuma Allah yake wannan zagi ne da shi. Saboda ka abu ne mai girma Allah ta'ala ya nuna girmansa wa qalat takhadar rahmanu waladan sun ce Allah ya rikida Allah ya laqad jitu shi al-ijja kun zo da abu mai nauyi mai girma تكاد السماوات يكاد السماوات وتكاد السماوات كو ذوك القراءة جوا كوي تكاد السماوات يتفطرن منه wannan maganar sama ta fito tsagewa saboda girman sai Allah yana da wa kan shaqqal ardu kasa ta yi kusan ta tsage saboda girman maganar wa takhirru al-jibalu hadda ka dan yanke zuwa kudus su tarwatsi su roshe su wargaje saboda girman wannan magana an da aunin rahmani walada saboda sun ƙirƙira ma Allah sun ce da wa ma yan bagina rahmani ya tafi walada bai dace Allah ya riƙi ba wannan ba ɗabi'ar sa bace ba dace wasa bane na kasa ce ta waya ku ne in ba ku da yake aiki gare ku in kun jingina ma Allah da kun jingina masa aiki ya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك دان آدم يا كريه ثاني كما تي كريه ثاني دان آدم يا زاجيني بي كما تي زاجيني با يتي كريه ثاني يكي مين يتي وإنه متبين ميري شيء من كريه ثاني sannan ce wanda yake yi ina da ɗa ko ina da mata wannan shi kuma Allah ce zagi na ne a wani hadisi na sallah suke ce ba wanda ya kai hakurin Allah Allah yana jin suna cuta masa suna ta yana da ɗa amma duk da haka yana ba su arziki yana ba su lafiya yana ba su abin da suke bukata sannan Allah ce walam yulad ba haifuwarsa aka yi ba shi Allah don haka ba wanda ya gabace shi bala ce shi ya haife shi ba wanda irinsa bale a ce shi an magabace shi don haka shi gaban gaba yake farkon farko yake ya riga farko zama farko ya riga gaba zama gaba da haka bai da farkon bai da magabaci yasa Allah ta'ala ce huwa al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli shay'in alim insha Allah wannan aya wata ran sai mu hudu baka so kama kanta saboda muhimmancin ta da kuma yadda wasu ba su fahimtar ta sannan Allah ya ce walam yakul lahu kufuwan ahad bai da tamka bai da tsara bai da iri bai da kili ba mai irin sunansa ba mai irin sifarsa ba mai irin aikinsa mai saka mislihi shai wa huwa sami'ul basir ba wani wanda irin sa sam amma yana ji yana gani za muna ji ko ba mu ji muna gani ko ba mu gani jin mu da na Allah ɗaya ne yanzu nan da nake magana har da na fi ka idan an tsinke in an tsinke na imamu last beacon ana ji na nan makarantar tsinke garba idan an mata last beacon can bakin titi gaba ana ji gaba last beacon ga kuma ba ji to ina ji ya tafi yanzu da ka kashe mu da wannan wata nesa duk wannan wata masallaci ba ya ji saboda jin sa bai kai ba to shi ko Allah shine yasma'u dabiban namli في الليلة الظلماء على الصخرة السماء في الليلة الظلماء يسبأ دبيب النمل نملة السوداء على الصخرة السماء في الليلة الظلماء ذكر ايه أكبر إنه يتشمك إنهم دريب ما كنت فيك الله نزل لا تخفى عليه خافية ba abin da ka ɓoya ga Allah ya nan ma fi samawati wa ma fi al-ard ba yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum duk inda mutum uku sun ka same shi Allah hudun su da inda biyar sun ka fara shi Allah shirin su in ku biyu kuke cikin ɗaki to Allah na nan amma Allah bai faɗi nan ba don kan magana sai kama da ta ƴan mission sai ke ma na tsaye kun min najwa salasatin mutum uku ba su gana sai Allah an nawa na hudu yace in biyan ne shi an nawa na shidda sai ce in ƙasa da haka nawa ne ƙasa da uku biyu sai Allah bai ce ma ya kunu min najwa isnaini ba don za a ce Allah salisun kaga magana ta yi kama da ta ƴan mission za ka ci Allah kauce mata amma ko kai kaɗai kake Allah na tare da kai in ku biyu ne abin da za ku faɗa Allah na tare da ku kai abin da kamata a zuciyarka baka furta ba Allah ya sani alimun bi zati sudur ke wa huwa alimun bi zati sudur abin da a cikin ranka baka furta ba ma Allah ya sani to anan ne ake ta samun rikita rikita na yan falsafa bayan sahabbai sun wuce tabi'una sun wuce an fassara littattafan turawa an kawo falsafofi da tunani iri-iri to yanzu idan ka ce Allah yana magana tunda da yake magana ta ba za ka da harshe ba kuma a magana sai da makogaro makogaro ne dole ne akwai lubatta akwai iskan da yake fitowa kenan wanda yake magana dole ne ya zauna da kirji kuma lokacin da yake yin maganar nan zai rika jin wani numfashin sa fita duk wannan bai daidai da Allah ba wannan kwakwalwar ka ce shi dai Allah ya gaya mana wa in ahadun min al-mushrikeena istajaraka fa'jiru حتى يسمع كلام الله كما نسي وكلم الله موسى تكليما ألا ياي مجنى دا موسى أبين دا أم مجنى kuma ya gara wani falsafa an kace Allah na magana kaza kaza bai haka bai tsaye bai zaune bai bisa al'arshi bai kaza bai duke bai kwance wannan surutu ne na falsafa kai tsaye ne Allah ya ce ka wani wallahu أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وهو عليم بذات الصدور والله عليم حكيم وهو عليم والله عليم قدير إنه كان رحيما إنه كان غفورا رحيما كتبت ترمى الله سيدي كذونا لا فيها da haka malamai sunna suke tsakanin 'yan bidiya iri biyu in bid'a na farko sunan da suka cire ma Allah sifofin gaba daya wasu har da sunaye jami'a ta ce ba a samu Allah suna duk da inda ka samu suna biyu abu biyu ne Allah kuma guda ne za ka bayyana zama alimin kuma ya zan hakimin guda dai akai to sai ka bayyana da suna ko guda ba ce da Allah da ko ne da suna ba ba ce da yana da ko wace iri ba mutazila suka ce suka ɗebo rabi suka ce a yana da suna amma dai ba sifofi ba سميع بلا سمع بصير بلا بصر متكلم بلا كلام شيء سميع من الله أما هو بيجي بصير من أما بيجي ممتعين وأنه هو سربا سنن سي مشبهة وإن سن تبا سمى الله سبحانه أما كما سيسكى كمن تاشيد باي الله ينا زوني أكن الأرتس كمن جدا لك زوني أكن كثيرا منه ta kai barna yaushe kama da kai bare zama irin naka to da yan bid'a kore sunayen Allah da sifofinsa da yan bid'a tabbatar da sunayen da wuce gona da a kamanta da halittu duk ba ahlus sunna bane ahlus sunna sune da sun faɗi abin da Allah ya faɗi kuma sun tsaya Allah duk sifofin da faɗa mun yarda duk sunayen da faɗa mun yarda amma mun ce ne suka bisu da shai da ya kama da kowa ba ya kuma musulmi wannan sura ta kulhu wallahu ana son karanta ta wurare da yawa na farko ana son a karanta ta safi da bareci duk kawaye gari da safi ka karanta kulhu wallahu da kula a'udhu birabbil falaq da kula a'udhu birabbin nasi sau uku haka duk lokacin da zaka kwanta ana son ka karanta su hadisi sun tabbata kan wannan sannan duk bayan kowace sallah kuma ana son ka karanta su shi ma hadisi ya tabbata kan wannan sannan lokacin da kake rakatul fajr to ana son kai kul ya ayyuhal kafirun daga raka ta farko kul wallahu ahad daga raka ta biyu sune surorin tauhidi guda biyu sannan lokacin da kake ba'adiyya ta sallar magriba shi ma na so raka farko kul ya ayyuhal kafirun ta biyu kul wallahu ahad sannan idan ka zo sallar witri shafa'i kai sabbi raka ta ɗaya ke raka ta biyu kai kul ya ayyuhal kafirun raka ta uku ya yi ƙulhu wallahu ahad sannan in kai dawafi shi ma rakawoyin da za ka bayan dawafi ta farko raka farko kullu wal kafirun ta biyu kullu wallahu wannan shi da nuna maka cewa in ka cire fatiha babu wata surar da ya kamata a yi ta maimaitawa kamar kullu wallahu ahad da ku bayan Allah ku koma wa tauhidi a cikin tauhidi akwai tsarkake Allah akwai girmama shi a cikin tauhidi akwai kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin tauhidi akwai haɗa kan mutane wallahi babu abin da ya raba kan muka mun barin tauhidi san abubuwan da ake zuwa da su da waɗanda ake su san ɗauki girman Allah an ba su da shehinnai masu karama iri kaza da masu karama iri kaza da waliyai masu karama iri kaza da karama iri kaza duk shi ya raba kanmu inda mun koma ga tauhidi mun tsaya ga Allah mun tsaya ga manzon Allah wallahi tallahi ba za mu rarraba ba ya Allah ka haɗa kan al'umma musulmi bisa tauhidinka ya Allah ka haɗa kan al'umma musulmi bisa imani tsarkakakke ya Allah ka haɗa kan musulmi akan abin da zai kawo mana ɗaukaka da ci gaba da zaman lafiya a ƙasar nan ya Allah duk abin da ke cikin mana fitina da tashi hankali da rabo kai Allah ka mana maganin sa Allah ka rufe asirin mu duniya da lahira Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah kawo aminci da kwanciyar hankali a wannan ƙasa Allah kai malaman mu jagora Allah ka kama hannun shugabannin mu zuwa ga abin da daidai matasan mu Allah ka taimake su Allah ka karfafe su matayen mu Allah ka shirya su ƴaƴan mu Allah ka musu albarka yadda muka zabi ƙasa mai nagarta mai alkhairi الله كتيمة كيمة بركة ود تفيت لقرتاء من قباء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا إنك عفو كريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين